a wannan bashir إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna sha biyar ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda ya zo hudu ko wanda ya zo uku ga watan takwas dubu biyu da sha biyu muna nan za mu shiga cikin sabuwar sura wanda ita ce sura ta hamsin da hudu daga farkon alkur'ani zuwa nan ita ce suratul kamari tana da ayoyi guda hamsin da biyar wannan sura ko makkiya ce kamar da al'imamu kurtubi yake cewa suratul kamari makkiyatun kulluha fi ƙaunin jumhur malam kurtubi ya ce ita suratul kamari dukkaninta makkiya ce a abinda malamai suka tafi a kai ayoyinta hamsin da biyar kamar da yawa cikin littafin atsawal udad fi ma'arifatul adad li sheik alamuddin abul hasan tana da kalmomi 342 tana da huruffa 1423 wannan sura tana da munasaba da surar da ta wuce a ƙarshen suratun najmi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce azifatul azifa tana nan ta kusa zuwa mai iso wannan ta iso to sai aka buɗe wannan sura kuma da ake tarabatu sa'atu mawdu'u hadhihi sura abinda wannan sura take karantarwa kasa'ir suwar al-makkiyya kamar ragowar surori na maka لتقرير أصول الأقيدة الإسلامية تابوني تتبتر دا أقيدة مسلنشي بدأ من إنزال القرآن تندق بياني أكن سوكاء القرآن إذ ستن وانتهاء بالجزاء الحتمي يوم القيامة تكما جامو هرزوا ساكمكو واندزاء واقوارانا القيامة ومشاهد عذاب الكفار كفار da kuma ganin azabar da za a ɗanɗana wa kafirai wa anwa'i sawabil muttaqina wa takrimihim da kuma dangogin irin abin da za a wa muminai na karramawa a ranar alkiyama wannan shine bayanin da mai at-tafsir al-munir fil aqidati wash shari'ati wal manhaj a juz'i na 27 yayi bayani sannan a cikin at-tafsir al-mawdu'i li sirr al-qur'an yace summiyat hadhihi sura bi surati al-qamari an kira wannan sura suratul kamari libtida'iha bi mu'jizati inshiqaqil kamari saboda an bude ta da mu'jizar tsage wannan ta wata wata an ambace shi sau 26 a cikin alqur'ani a cikin surori 22 Allah ta'ala ya ce wal qamara qaddarnahu manazila tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira sannan ya yi munasaba an gama da suratun najami a shiga suratun kamari kun ga duk waɗannan abubuwan kaunu a shamsu wal kamaru wa duha akwai suratun shamsi akwai suratun kamari akwai suratun najami nan qur'ani yana magana akan waɗannan halittu da muke gani yau da gobe da suke nuna ikon Allah da ƙudurarsa da kuma cewa shi ya kowa shi ya komai shi ya cancanta a kaɗaita shi da bauta na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر Allah subhanahu wa ta'ala ce iqtarabatis sa'atu alqiyama ta dafafo ta durfafo alqiyama ta yi daf alqiyama tana kusa alqiyama saura kiris alqiyama ta zo ata amrullah fala tasta'jilu iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun alqiyama ta zo daf saura kiris a tashi alqiyama daga cikin alamomin wanshaqqal qamaru wata ya tsage wannan jumla guda biyu iqtarabatis sa'atu iqtaraba fi'lun madin wa ta'u harfu ta'nis as-sa'atu fa'ilun marfu'un bid-damma adh-dhahira ala akhirih wanshaqqal qamaru shi ma jumla min al-fi'l wal fa'il ma'ana al-qiyama ta yi dab daga cikin alamun haka akwai tsagewar wata imam bukhari da muslim sun rawaito daga hadisin abdullahi dan mas'ud yace in shaqqa al-qamaru ala ahad rasulillah sallallahu alaihi wa sallama shiqqataini wata ya tsage a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rabu kashi biyu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا من ذا الله ku zama shaida ga wata ya tsage wannan shine abin da bincike in ka duba cikin google ka nemi hoton wata a kansa za ka ga alamar tsagewa tsakiyarsa wanda aka ɗauko hotonsa turawa suka yi bincike a kashe miliyoyin kuɗi masana suka ce wata ya taɓa tsagewa a wannan zamanin aka wannan binciken wanda turawa da yawa sakamakon haka sun shiga addinin musulunci cewa an ga alamar tsaga da faffashewar wasu duwatsu alamar ya shata rabi wata da rabi to wannan yace ishadu ku zama shaida akan haka wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi mai lamba ta 4864 haka nan ya rawaito shi daga Abdullahi dan Mas'ud a wata riwaya Imam al-Bukhari ya rawaito shi mai lamba ta 3869 da 3871 haka Imam Muslim ya rawaito shi mai lamba ta dubu biyu da ɗari takwas da kuma arba'in da hudu da imamu turmuzi shi ma rawaita wannan hadisi wanda mutawatiri ne shi ne mai lamba ta dubu uku da ɗari biyu da tamanin da biyar haka ya zo a cikin musnad na imamu ahmad da kuma imamu qabar ya rawaito shi a cikin tafsirinsa da ibn hibbana da imamu qabrani da imamu baihaqi a cikin dalailun nubuwa da abu ya'ala shi ma rawaito shi haka imamu bukhari ya rawaito shi ta wata hanya din da imamu turmuzi da abu yala da ahmad da abu da imamu baihaqi da malam wahidi duka sun rawaito wannan hadisi wanda mutawatiri ne an rawaito shi daga sahabbai cikin su akwai abdullahi bin umar akwai huzaifa akwai jubairu bin mut'im akwai abdullahi dan abbas akwai anas bin malik wannan mu'jiza ta tabbata daga cikin mu'jizoji da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na taɓa gabatar da wata lacca mai taken mu'ujiza ɗari daga cikin tabbatattun mu'ujizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana nan ma zan wasu kasa mai taken mu'ujiza dubu ingatattu daga cikin mu'ujizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ikon yin sa wannan yana nuna mana cewa wannan abu ya faru kuri da muzu an gan shi kuru-kuru wa in yarau ayatan amma Allah ta'ala ce idan suka ga aya ya ƙuridu sai su kau da kai wa ya ƙulu su ce sihirin mustamir wannan sihiri ne mai zarcewa ko wannan sihiri ne mai karewa zai kare wata ran a gaba shi dama Allah ta'ala ya ce wa in yara kulla ayatin la yu'minu biha wa in yara sabila rushdi la yattakhizuhu sabila wa in yara sabila al-ghayyi yattakhizuhu sabila wa kazzabu Allah ya ce sun karyata wattaba'u ahwa'ahum sun bi soye-soyen zuciyarsu na san rai wa kullu amrin dukkan lamari gaba daya mustaqir abin tabbatarwa ne ga dan uwansa ma'ana duk abin da mutum ya aikata na kirki zai ga sakamako na kirki wanda ya aikata sharri zai ga sakamako na sharri da haka fal khairu yastaqirru bi ahli al khairi wa sharru yastaqirru bi ahli al sharri duk wanda ya tabbatar da alheri alheri zai dawo masa wanda ya sharri sharri zai dawo kansa لكل حديث منتهى وحقيقة كون لاباري ينا دا قرشي كما ينا دا تبس أن إقرار تكذبهم مستقرون شوان قرية وان دا سكي تبتتشيني وقرار تصديق المصدقين مستقرون وان دا كما يغتغى تاشي ما تبتتشيني سراك وان دا قرية تازي جسا كما كون قرية تاوى وان دا يغتغى تازي جسا كما كون غتغى تاوى شيني لكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء Allah ce hakika ya zo musu ma fihi musdajar abinda akwai jan kunne da tsawatarwa a ciki ja'ahum ya zo musu min al'amba'i na labaran waɗanda suka gabata an ja kunnensu an musu gargaɗi a cikin abubuwan da aka karanta musu na waɗanda suka gabata hikimatun baligatun Allah ce wannan hikima ce mai isuwa a maka wa'azi a ja kunnenka a gargaɗe ka kuma ka yarda ka gamsu ka bi wannan ba ƙaramin alheri ba ne Allah ce fa ma tubunin nuzur amma gargadi da jan kunne da wa'azi da nusantarwa ba ta amfanar wanda ya juya baya in an ɗauki ma'in a maɗin manafiya in ko ma ce istifahamiya fa ma tubunin nuzur yaushe wa'azi zai amfani ana ta musu wa'azi da su ji ba na'am فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير Allah ta'ala ce fatawalla anhum ka kauda kai gabarin su ka watsar da su tun da sun ki yarda sun ki ji sun ki aminta yawma yad'u da'i ka ja kunnan su ranar da mai kira zai kira a taho ila shay'in nukur zuwa ga abin da ba shi da daɗi shine shiga wuta da kafiri da kuma tsananin bala'in da za a gamu da shi ranar alkiyama khushan absaruhum Allah ya ce idanuwansu sun kaskanta sun wulakanta yakhrujuna min al-ajdath suna fita daga cikin kaburbura ka annahum jaradu sai ka dauka su fari ne muntashir wacce ta watsi fara ce ta taso wata ta yi gabas wata ta yi yamma wata ta yi kudu wata ta yi arewa wata ta yi sama wata ta yi ƙasa wata ta faɗi wata ta tashi wata ta kare wata ta mutu yadda fara ke fitowa sai dandazo duk a ƙarshe su mummuta a hanya su kakkare a hanya su rude haka su ma suka fito daga cikin kabari ana furgita su mu'minina suna gaggawa ila da'a zuwa ga mai wannan kira ya kulun kafiruna a wannan rana kafirai za su ce haza yawmun asir wannan rana ce mai tsanani wannan rana ce mai wahala wannan rana ce mai tsananin bala'i na'am كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allah ta'ala ce kazzabat qablahum qaum nuhin lalle mutanen annabi nuhu kafin zuwan mutanen maka da sauran kafirai da suka biyo baya su ƙaryata to mutanen annabi nuhu sun ƙaryata fakazzabu abdana suka ƙaryata bawan mu annabi nuhu wanda ya shekara dubu ba hamsin yana musu wa'azi Allah ya kama sunan annabi nuhu sau arba'in da hudu alƙur'ani har da sura su fitin mai suna suratu nuh wa qalu suka ce majnunu ai shi mahaukaci ne ma wal aka yi masa tsawa kai ka daina wa'azin nan haka ya ishe ma haka in baka daina ba za a kashe ka shine ma'anar wasjujir an masa tsawa an firgita shi akan aikin da yake na Allah na'am fada'a rabbahu sai annabi nuhu ya kira Allah yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara yace Allah ka kaba ko gida daya duk ka dammara su ga baki daya yace anni maghlubun Allah adin jaye ni na shekara dubu ina ba hamsin ina wa'azi Allah yace fa ma amana ma'ahu illa qalil wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا دي أيوة أجيب أبو با يتي فانتصر الله كدو فانسا الله كساكا من أبن بسكي من نكين كالأوة أزينا سي الله يتي سيمك أمسى الدعاء ففتحنا أبواب السماء sai muka buɗe ƙofofin sama bima'in da ruwa munhamir mai kwarara kamar da bakin ƙwarya wa fajjarnal arda udunan muka tsaga ƙasa kuma ta zama ta samu hanyoyin ruwa ruwa yana bulbula daga ƙasa kuma yana tsiyayowa daga sama ruwa ta sama ta ƙasa faltaqal ma'u ruwan sama da ruwan ƙasa suka haɗu wannan na zubowa wannan na uɓugowa ala amrin bisa wani al'amari kadu kudura wanda an riga an ta faru ta kare an riga an ce a kashe su da haka ba wanda zai iya tsira ta faru ta kare shi ne yake ce ma ɗansa ya bunayyir kan ma'ana wa la takun ma al-kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma qala la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin to shine aka gama da shi wakila ya arabu bila ima'aki bayan an gama kenan Allah ya ce sama haɗiye ruwan da kika fito shi wa ya sama'u aqli sai kuma sama tsaya haka sama riƙe ƙasa tsaya wa jidal ma'u sai kawai ruwa ya kafe domin wa qudiyal amr ta faru ta ƙare wasta wa alal judi sai jirgin ruwansa ya tsaya akan dutsen juji faqila bu'dan lil qaumi zalimin aka ce tir ya tabbata ga waɗanda suka zalunci kansu to abin da ya faru kenan wa hamalnahu muka dauki annabi nuhu ala zati alwahin abu samu abociya alluna wato katakwaye kenan wadda sur da kusoshi wacce aka kafe ta da allo da kusa anan aka gano ilimin kafinta cewa lalle sai ya amfani da kusa wajen kafa katako da ta katako domin samun abin da za a yi aiki da shi tajari bi a'yunina can Allah yake cewa abin nan jariya ko mine ne kita jariya wa hamalnakum fil jariya ai fi safinati jariya an kira ta jariya ba a ce as-safinatu jariya ba an faɗi mawsuf din ba a faɗi sifa wa sifa din ba a faɗi mawsuf din ba to kaga shine ma'anan wannan wato nan kuma aka kira mata zata alwahin can kuma aka kira ta hamalnakum fil jariya duk dai ana nufin wannan jirgin ruwa da aka saka annabi nuhu da shi da wato waɗanda suka yi imani da shi yadda sur da kuma kusoshin da ake kafe ta da shi tajari Allah ya ce tana guda tana gudana bi a'yunina akan idan mu muna kallon me ke faruwa da kulawan mu akwai ci ɗinta shine wa qalar kabu fiha bismillahi majraha wa mursaha shine ci ɗin da ka hauka ce bismillahi majraha sai ga ta ruga da gudu idan kuma in ana tafiya ce an zilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin Allah ka sauke mu masauki wanda yake mai kyau kai ne mafi alheri ma saukewa to wanda za ta tsaya kuma kenan saboda haka Allah ya mata wannan take ta jaribi a ayunina tana gudana akan kulawar mu muna ganin ta jaza'an tseratar da annabi Nuhu da mutanen da suka imani da shi wato da halakar da waɗanda kuma suka kafirce jaza'an sakamako ne liman kana kufira ga wanda aka kafirce masa shine Allah Allah aka kafircewa shine ya dau fansa ko liman kana kufira ga annabin da aka kafirce masa Allah ya daukar masa fansa ko liman ai ma kana kufira abinda aka kafirci saboda shi Allah ta'ala ya dau fansa akai walaqad tarakanaha ayatan Allah ya ce lalle hakika mun barta hadin tana komawa kan kissar mun bar wannan kissa ta annabi nuhu ta zamo aya abin jan kunne da gargaɗi ko mun bar wannan jirgin ruwa ta annabi nuhu haɗin an ce tana komawa in ma kan jirgin annabi nuhu wa in ma kan kissar annabi nuhu to in jirgin annabi nuhu ne yana nufin iya mutanen da za su zo a bayan su na kurkusa tun yanzu babu jirgin kissar ko tana nan har kiyama ta tashi da haka aka fassara tarakana ha mun bar jirgin ruwansa ta zamo aya mun bar irsassa ta zama aya kaga duka biyun aya ne ko fa hal min muddakir shin akwai mai wa'azantuwa mai gargaduwa mai jan kunnan sai kullu fa kaifa kana azabi Allah ya ce ya azaba ta take ga waɗanda suka yi min tawaye wa nuzur da kuma gargadi da wa'azi da aka musu basu bi ba wa laqad yassarna alqur'ana Allah ya ce haƙiƙa mun hore mun sauƙaƙa alqur'ani lizikiri dan karatu da haddacewa da kuma aiki fahal min muddakir ina mai tunawa ina mai kamawa ina mai riƙewa ina mai wa'astuwa Allah ya hore alqur'ani sai ga yaro dan shekara tara dan shekara goma ya haddace qur'ani izo sittin wannan mu'jiza ce ta alqur'ani aya dubu shida da mai tan da talatin da shida a ce mutum ya haddace ko da mai tan da sha huduwar a ce mutum ya haddace ta yana dan karami wannan abu mamaki ne saboda haka Allah ya sauƙaƙe alqur'ani ga masu koyon karatunsa da masu haddace shi da masu fahimtarsa da masu aiki da shi qur'ani yana da sauki fa hal min muddakir ina waɗanda yake wato zai wa astu ya bi alqur'ani na'am كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allah ta'ala ce kazzabat adun haka adawa sun ƙaryata manzon da aka tura musu fa kaifa kana azabi Allah ya ce yaya azaba ta ta dofafe su wani gur da gargadi da jan kunnen da aka musu da su ba inna arsalna alaihim rihan Allah ya ce na aika musu iska sarsaran mai ihu mai ƙara sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin fasuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya iska ce mai ƙara tana tumbuce mutum ta tumbuce gida ta tumbuce bishiya ta tafi da komai ta kakkarya shi fi yawmin nahsin a wata rana mai shu'umanci mustamir wacce ta zarce har tsawon kwana takwas ana ragargaza su da ita tanzi'un nasa tana fincikar mutane ta kakkarya su ka annahum a ajazu nakhalin sai ga mutane sun dawo kamar kututturan dabino munqa'ir wanda aka ciccije shi aka dai aka sabe faskare ya zo sassara shi gunduwa gunduwa haka suka zama fa kaifa kana azabi yaya azaba ta take ga waɗanda aka ja kunnen su basu astu ba wa nuzur da kuma gargadi da wa'azi da aka musu wa laqad yassarna alqur'ana Allah ce haƙiƙa mun hore alqur'ani fa lidhikr da masu karatu da hadda da aiki fa hal min muddakir ina mai wa astuwa yake zo ga kayan wa'azi na'am كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إِنَّا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
Allah ta'ala ce kazzabat samudu bin nuzuri hakanan samudawa sun ƙaryata da jan kunne da gargaɗi da wa'azi da aka yi musu da su ba faƙalu hamma suka ce a basharan minna wahidan yanzu mutum ɗaya daga cikinmu na tabi'uhu za mu bi shi wai mutum ɗaya za a turo mana a ce mu bi shi duk yawan nan namu ko mutum ɗaya ba su san cewa mutum ɗayan nan kuma Allah ɗaya da ya aiko shi ba in ka bi shi Allah ka bi ba shi kai ba nattabi'uhu mu bi shi inna idan in dai za mu bi mutum ɗaya to mun zamo lafi dalalin wasu'ur mun zamo cikin bata da hauka lalle mun zama haukata in za mu taru mu bi mutum ɗaya kun ji ba wai bin mutum ɗaya mai wa'azi mai gargaɗi mai karantawa mai wa'aztawa mai nuna aljanna a bita a shige ta a ji daɗi mai nuna wuta a kyamace ta a guje ta a tsira wai shine shine ake ganin sa mahaukaci wai bin sama ana ga mutum ɗaya ne a ulkiyar zikiru alaihi yanzu muna zaune sai a saukan masa da wahayi a zikiru a nan yana nufin wahayi min bainina yana tsakaninmu sai a fifita shi a bashi daraja a bashi kima a bashi martaba a bashi girma bal huwa kazzabun su kai tsala shi kawai wannan cikakken makaryaci ne gogaggen makaryaci ne ashir kuma mai girman kai mai girman kai ne kuma makareci duba kalmar da ake gaya wa annabawan Allah Allah ta'ala ya ce saya'lamuna gadan gobe ta alkiyama ko gobe ta saukar azabar su za su san manin kazzabu wane ne makareci al'ashir kuma wanda yake mai girman kai za su san waye ko su ko annabin Allah ya ce za su gamu da ni ko shugabanku ne ya ce za mu haɗu ka san abin da ka yi ya kamata ka firgita balle Allah ya ce za mu haɗu da kai ka san wane ne makaryaci ka san wane ne mai girman kai wannan sun gama yawo kuma Allah ya ce gadan gadan din an fassara ta biyu ko gadan ta saukar azabar su ko kuma gadan ta gamuwa da Allah ranar alkiyama kuma duka biyun ta faru inna mursilun naqat Allah ya ce mu masu aiko taguwa ne tabbas fitnatan domin jarrabawa lahum a gare su Allah aiko musu taguwa domin ta zama jarabawa a gare su farta kibuhum Allah ya ce sa ido ka ga me zai faru wastabir kuma ka yi haƙuri Allah ya ce annabin sa ido ka ga me zai faru fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa aqaruha fadamdama alaihim duk wata kalma damdama yudamdimu damdamatan wa damdaman aka yi rugu da su aka yi face-face da su aka yi kace-kace da su aka yi raga-raga da su a hausa ma raga-raga kace-kace face-face rugu-rugu haka aka yi da su fa saboda sun saba Allah to Allah ta'ala yake fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha idan da ta garin kowa ya mutu wala ya khafu uqubaha kuma Allah yake bai tsoron me zai biyo baya kai ne zaka kai farmaki kana tsoron ka a kawo maka kai ma Allah ce to ni na kai farmaki na yi raga-raga da su ko bana tsoron me zai je bayan haka inna mursilun naqati fitnatan lahum Allah ce haƙiƙa mu masu aiko taguwa ne domin jarabawa a gare su fartaqibhum ka sa ido ka kalle su ka ga me zai faru wasdabir kuma kai haƙuri ka kwantar da hankalinka wa nabbi'uhum kuma ka ba su labari annal ma'a cewa wannan ruwa da ake sha a garin ismatun bainahum an raba shi kashi biyu da su da wannan taguwa su sha yau ta sha gobe su sha jibi ta sha gata saboda haka ta sha yau haka aka musu jarabawa kullu shirbin Allah ya ce kowane ranar sha ko kowane sha muhtadar abin halitta abin halarta ne ranar da taguwa za ta sha za ta halarto ta sha ranar da za ta sha su ma za su halarto su sha zaka kowa da ranar shansa da ranar da zai halarta domin ya sha abinsa sai da haka abu wannan tsarin ana son zaman lafiya Allah ya san ba za su ji ba ai an yi haka ne dan a gama da su fanadau sahibahum sai suka kira abokinsu dan ta'adda an ce sunansa kuddaru sai daga jin sunan kasa dan ta'adda ne suka kirawo shi fata'ada ya dauki mashi ya karbi mashi daga hannunsu fa'aqar sai je soke ta kun ga shi kadai ya soke ta anan ayar amma ta Allah ce fa kazzabuhu fa aqaruha fa aqaruha saboda sun goya masa baya duk wata barna da ake in ka goyi bayan ta kana da alhaki irin nata wanda ya sunnanta mummunan aiki yana da alhakinsa da alhakin wanda yake yi wanda ya sunnanta kyakkyawan aiki yana da ladansa ladan wanda yake da kan ana barna idan wacce za ka iya kawar da ita ce ka kawar da ita ko da hannu من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إن كان أنا برنا in wacce kake da ƙarfin da zaka iya tinkararta da hannu ne ka tinkare ta in ba za ka iya ba kai wa'azi da baki ba kyau in ba za ka iya ba kai tur kai Allah wade kai tsaki ka ce Allahumma haza munkaru ma rubutu bihi wannan abun ki ne ban yarda da shi ba amma ƙarfi na bai kai na wa'azi ba kuma ƙarfi na bai kai na kawar da hannu ba to su su suka sa shi yayi fa aqara shi kadai ya soke ta amma a wani ayan sai Allah ya ce fa aqaruha saboda mun sa aka ce fa aqaruha sun goya masa baya da ka duk sanda ake barna ka goyi baya alhakin ku da wanda yake aikatawa da ka shi yasa duk wata barna mu ba ma yadda mu goya mata baya mutukar muka gane wannan barna ne komai karfinta komai yawanta komai goyon bayan da take da shi za mu ci mu yadda ba ba ma yi ko ba ma goyon baya don kada a je a mana fa'a ƙaruha mu ma mu shiga ciki ba tare da mu alhakinmu ba fa kaifa kana azabi Allah ya ce yaya azaba ta take sauka akan waɗanda suka kangare mun suka yi mun tawaye wani hur kuma yaya gargaɗi na yake in ba abu ba inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan Allah ce haƙiƙa na aika a kansu wata tsawa guda ɗaya fakanu nan take da yi musu tsawa sai suka zamo ka hashimil muhtazir kamar wato yayi na mai yin shinge idan mutum ya yi shinge akan yi shinge da kaya ko a shinge da kara saboda dabbobi kar su shiga su maka barna to irin wannan wato abin da ke diddigar da ke zubewa daga jikin shingen wannan ita ake kira hashim wato yayi kenan ciyawa daddagen kara Allah ya ce haka suka zama kamar daddagen kara subhanallah azaba tai azaba dan adam fa mai nama mai tsoka mai rai mai motsi mai hanci mai ji mai gani ya dawo kamar daddagen kara ka san ya fita ta Allah dankin ba mai daɗi bane Allah ya tsare mu ولقد يسرنا القرآن الله يتي من هوري القرآن من سوق كاشي للذكر دا ما سكراتو دا حدا دا أيكي فهل من مدكر إنا ما سوى السوى سوى سوى مجانا الله نعم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماغوا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
Allah ta'ala ce kazzabat qaumu lutin lalle mutanen annabi lutu sun karyata bin nubur da gargadi da jan kunne da wa'azi da aka yi musu namiji ya daina neman namiji inna arsalna alaihim hasiban da suka ki jin wa'azi Allah ce sai na aika musu tsakuwa tsakon kwanin wuta duk na halaka su da waɗannan tsakon kwani illa ala lut sai iyalan annabi lutu waɗanda su ba sa irin wannan farnar daga cikin wanda ba su tsira ba har da wata matarsa illa ajuza najjaynahum Allah ce na tseratar da shi da iyalansa bi sahar a lokacin sahur yake cewa inna mau'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib ai lokacin da za a halakar da su da asuba ne shin asuba bata kusa ba ni'matan min indina tseratar da wanda ya cancanci a tseratar da shi Allah ya ce wannan ni'ima ce daga gurinmu ko yau in baka cikin masu laifi ka gode wa Allah kuma ka yi wa masu laifin addu'a su ma Allah shirya da su su daina kazalika najazi Allah ya ce haka muke yin sakayya wa man shakara wanda ya godiya ya bi tauhidi ya bi annabi ya kadaita Allah ya yarda da ranar lahira ya bar laifi to haka za mu masa sakayya shi ma mu tseratar da shi ولقد أنذرهم بطشتنا fatamarau bin nubur Allah ce hakika an musu garya musu gargadi da baɗashatana dankin mu da kaman mu da dankin mu wanda ba shi da daɗi fatamarau amma sai suka dinga jayayya bin nubur da gargadi da wa'azi da ake musu walaqad rawaduhu an baitihi sun ma neme shi ta hanyar bakinsa lokacin da ya baki sai suka zo suka ce lalle sai sun yi luwaɗi da bakin nasa shine ki ta ina haula baiti فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون أليس منكم رجل رشيد yanzu ku ba mutumin kirki ɗaya da zai muku gargaɗe ce ku daina wannan tsiyar haike ta haula ya bana ku hunna a tsaharu lakum fattaqullah wa la tukhzuna fi dayfi alaysa minkum rajul rashid qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid suka ce ai mun ka san ba ruwan mu da mace mu kato da kato ne suke haduwa ba ruwan mu da mace لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ba mu ba ƴaƴanka ka san me muke nufi mu kawai namiji ne mu namiji shine sana'a su fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa tamasna a'yunahum Allah ce sai muka shafe idan su muka shafe idan su suka daina gani ka zuku azabi wa nuzur Allah ce ku dandana azabata da kuma gargadi da aka muku ku daina luwaɗi kuka ku daina ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر الله يقول عذاب مستقر عذاب تبتتيا ولقد صبحهم بكرة تابقى مس سمكو دا دكو دكو سيدا عذابا أنا وعدني سيدا عذابا أليس السبب بقريب فذوقوا كتنتنا azabi azaba ta wani zur da sakamakon gargadi da aka muku ba ku ji ba wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri mun sauƙaƙe alƙur'ani don masu hadda da masu karatu da masu aiki fahal min muddakir ina masu ji annabi lutu Allah ya ambace shi a cikin alqur'ani sau 27 a cikin surori 14 akwai da yake cewa lutan iz qala liqaumihi ka ambaci annabi lutu lokacin da yace mutanansa ata'atuna alfahishata yanzu kwa dinga aikata alfasha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamina dukkan talikai babu wanda yake luwaɗi sai ku rago yana bin tunkiya akuya yana bin tana bin tana bin dan akuya sa yana bin saniya raƙumi yana bin taguwa ɓera yana bin ɓeranya ku kaɗai ne shakiyai zakara da kaza ko ba haka ba me da me to dukkan halitta Allah haka suke ku kadai ne aka same ku kangararru namiji na bin namiji fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mace tana bin mace a duk halitta Allah ba wanda ya taɓa yin wannan sai mutum mutum kangararre ne wannan mutum yana da ɗaurin kai a gani waskatacce ne yace innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan yanzu ku dinga bin maza ƴan uwanku da sha'awa min dunin nisa'i ga mata an ce ku aura bal antum qawmun musrifuna ku mutane da mabarnata wani gure ce ata'atuna zukrana min alalamin yanzu ku dinga jewa mazaje daga cikin halittun Allah wa tadruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ku bar abinda Allah ya halatta muku na matanku bal antum qawmun aduna ku mutane da yan ta'adda kaga can yace musu musrifuna nan yace musu aduna wanda yace wa lutan id qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishata kuna aikata alfasha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin babu wanda ya taba shiga wannan alfashar sai ku a innakum lata'tuna ar-rijala yanzu kwa dinga jewa yan uwanku maza wa taqta'una as-sabila kuma kuna fashi da makami kuna tara hanya wa ta'tuna fi nadikumul munkar sannan kuna aikata munkari a kulab kulab ɗinku da hotel hotel ɗinku tur da ku shi ne suke cewa waɗannan mutane ne masu a tsarkaka inahun unasun ya taɓa haruna wai ba a ake to kai yanzu a tsarkaka sannu mai tsarki irin izgilin nan sannu mai tsarki sannu mai tsarki to shi yasa musifar luwaɗi har yanzu a cikin ƙasar jordan allah ya bar wannan ƙasa wannan yanki yana nan har yanzu da kogin da aka halakar da su gurin yana nan da ka da shi gurin za ka ji ɗumamar gurin ma ta canza har yanzu suna cikin azaba kuma duk mutumin da ya fada cikin wannan bala'in to irin musifar da aka ɗora ma waɗancan za a ɗora masa malamai suka ce masifin da wanda ya fada harkar luwaɗi zai gamu da masifu ta ɓangarori guda biyar akwai al'abrar addiniya akwai al'abrar al-khuluqiyya akwai al'abrar an-nafsiyya akwai al'abrar al-sihiyya akwai al'abrar al'ishima'iyya zai gami da bala'i ta ɓangaren addininsa na farko dai addini ya susuce addini ya salance kai dai matsafa ne suke cewa wai ana luwaɗi ana samun kuɗi ana samun iko ana samun ɗaukaka ana samun girma shaidan ne fa kawai ya kururuwa duk waɗannan wanda kaga ana yi guda uku duk tsafi ne sata ƙananan yara a ji a yi tsafi da su da wani ɓangare na jikinsu zina da ƙananan yara 'yan shekara uku hudu luwaɗi waɗannan duka musifu ne da bala'i hatta kai yanzu akwai tasha ta samari da za su wanka su shafa ambi su wa gashinsu kwalliya irin na mata su subale wandonsu shi sa da kaga ɗanka yana subala wando yana fito da rabin duwawansa to kai masa ka maza ka ɗau mataki tasha suna da tasha a cikin garin nan ma akwai tashar bayan magariba bayan insha samari za zo su taru a gurin kowa da hansa ɗinsa yana kiran wanda zai zo ɗauke shi kafin tara na dare zuwa goma duk an kwashe su gaba ɗaya ba kowa a gurin wani irin musifa ce wani irin bala'i ne wani irin tashin hankali ne wani fa musulmi yana aboki da wani kirista sai kiristan ya zo tarar da shi yana luwaɗi ya ce to kai ka wuce da a saƙo kiristan yace wannan musulmin lalataccen ka wuce na a sako fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jama'a mu ji tsoron Allah yaya bala'i ba zai zo ba yaya musifa ba za ta so ba yaya tashin hankali ba zai zo ba ya rigingimu ba za su zo ba ya kashe kashe ba zai zo ba wannan fitintunu wannan bala'i wannan musifa wannan tashin hankali ya Allah muna tawassali gare ka duk matasan da suka fada da mutane musulmi wanda suka fada wannan abu Allah ka shiryar da su Allah ka shiryar da duk wanda ka jarabta da wannan musifar wannan musifa Allah ka yaye mana ita ka kawo mana da ita daga cikin wannan al'umma tamu muna kamun kafa gare ka da sunayenka masu girma wani irin bala'i ne wannan wani irin musifa ce sai ka ce dabbobi Allah ya sauke to wannan al'adrar duniya kenan addinin mutum ya susuce da ya shiga wannan harka al'adrar khuluqiyya daga nan kuma halinsa ma ya lalace sai ga mutum ba namiji ba ba mace ba ka rasa menene wannan abu yana lallankwashe kansa yana lallankwashe hannunsa yana lallankwashe duwawunsa yana tafiya irin ta mace biya shi shafe jikinsa da ambi yana suka lawandansa kaga hali ya lalace dan adam ya lalace kai da ake so ka taka ƙasa ka san ka taka ta da ƙarfi da lafiyarka gwarmin saurayi wanda za ka daki dutse ya fashe a ce wai ka zo kana tafiya irin tafiyar daudu al'adrarin nafsiya duk mai irin wannan kuma sai kaga an tsorata shi ba iya shiga cikin jama'a kullum zai ce kamar kwaron kwaɗo za ta faɗo masa da an jarabci mutum da wannan sai kaga yana baya baya da jama'a da kun gan shi kamar za a kama shi sai ga a firgice a razane a tsorace sana al'adrarin sahiya babban musifan ma abin da wani likita ya faɗa ita ita dubura Allah ya ta ne don ta bayan gida ta tusa ba a yi ta don a dinga amfani da ita ba ita ta duk wanda iya da ya bada duburarsa wani ya saka gabansa ya ɗura masa mani a ciki to ba zai fito ba sai ya shiga wani kwari a cikin duburan sai ya kwanta manin in ya kwanta sai ya riɓe sai ya zama tsutsa ita kuma tsutsar sai ta dinga cin naman cikin duwawunsa shi kuma sai ya ta jin kaikayi ya ta jin kaikayi don haka ba zai haƙura ba sai ya je an sake yi masa idan aka sake masa manin ya shiga to sai dan samu relief saboda tsutsa maimakon ta ci naman sa yanzu ta sami manin da za ta sha sai da ka da ta gama sai ta ci gaba da cin naman sa sai ka ga duwawun ya rarake ya rarake sai sa masu wannan haffuta ake da su waje a je a yi musu aiki a duwawu a ciko da nama saboda yayi loko yayi sako ya lalace ko mutum ya shiga cikin jama'a yana wari kuma wani ma in ya zauna a gurin ya tayi sai kaga tsuntsa ta zuzzubo daga cikin duwawunsa a gurin sai da duwawun ya lalace kuma daga nan waɗanda suke amfanin da shi sai su kore shi su watsar da shi sai a nemi kuma wani wannan al'abrar at-tuhiyya ya tabbatar da wannan sannan al'abrar al-ijtima'iyya sannan zamantakewa al'umma in muka samu irin wannan yayi yawa a cikin mu mun shiga uku wallahi uku ma ko fiye da uku ma mun shiga duk al'ummar da aka ce matasanta da ake fatan su zama likitoci su zama injiniyoyi su zama lauyoyi su zama manyan malamai su zama mahaddisan alkur'ani su zama masu sana'a su zama masu aikin yi su zama masu ilimi su zama masu kishi su zama duk kuma gudu ka a sha wahala ne mutum yana so ya ci banza ya sha banza baya so ya aikin wahala ya samu sana'a baya so ya je makaranta ya wahala ya ci jarabawa sai je shiga wannan muguwar sana'ar da ba ta kullewa Allah ka shiryar da duk wanda ya fada cikin wannan lamari malamai suka ce hanyar tuba daga luwa'i guda ashirin ne da biyu saboda hatsarin luwa'i sai ka ɗauki matakai ashirin da biyu kuma ka haɗa da zuwa wajen likita a je tukunna a wance mutum duburar a kashe tsutsotsin da suke ciki in ba haka ba ko ya ce ya tuba idan abin ya kamo shi sai ya tafi ya je yi na farko a taubatun nasuhu a samu cikakken tuba ka yi nadama ka yi kuka daga wannan bala'i da ka fada sana al-ikhlas ka yi wannan abin saboda Allah ka tuba saboda Allah ba saboda cuta ba ko saboda karasa ko an daina yi da kai ba sannan asabaru mutum ya sa haƙuri a ransa haƙuri da juriya shi ke jawo a ballefe sannan mujahadatun nafs ka dage ka jaranka sosai da ka dage sosai da ibada sannan na biyar mukhalafatul hawa ka dinga saba wa sarranka duk abin da zuciyarka take so kakka biya ta bukatar ta da shi sannan na shida muraqabatullah ka dinga ganin duk inda ka shiga Allah yana ganin ka sannan na bakwai muhabbatullah ka cika zuciyarka da san Allah sai ka ji wancan abin ya fita daga ranka na sako as-salawatu fil jam ka dinga yin salloli biyar a cikin jam'i sannan na tara kasaratu sauni ka dinga yawan azumi irin na litinin da alhamis sannan na goma tilawatul qur'an ka dinga yawaita karatun alqur'ani na goma sha ɗaya kasaratu zikrillah ka yawaita ambatan Allah na goma sha biyu azzawaj kai maza maza kai aure na goma sha uku tazakurul janna ka dinga tuno aljanna da daɗin aljanna cewa za fa ka iya rasa ta na goma sha hudu gaddul basari ka dinga ritse idanka daga kalle-kalle ka shiga intanet ka buɗe shafin 'yan luwaɗi kana ganin sababbin fina-finai ana objectin ana saka sababbi kana kallo to ka kiyaye wannan na goma sha biyar albu'u da an ƙura na isu'i duk abokanka da kasan suna wannan harkar ka ce musu mun kwanci mun ɓata ba ni babu ko mun ɓata sannan na sha shida alhaya mutum ya zama mai kunya ka dinga ma kunya unguwarku a gane kai ne kaza ne wani abin takaici ne na goma sha bakwai al'itidalu fi tajammuli ka daina kwalliya irin ta mata mutum dama da kaga ya fara kwalliya irin ta mata yana shafe shafe yana tafiya baya taka kasa sosai to wannan ka ji tsoron sa sannan na goma sha takwas muhasabatun nafs ka dinga wa kanka hisabi kana ga cewa lokacin ta ya kusa kurewa duniyar nan kurewa za ta ko jin daɗi za ka samu na ɗan lokaci ne na goma sha tara annazar fil awaqib ka duba ƙarshen abin da zai same ka idan ka faɗa wannan bala'in na ashirin qira'atu suratu salafu salih ka dinga karanta tarihin magabata za ka ga duk ba dan luwaɗi a cikin su ka shiga siyar alamun nubala ka ga mazaje ka ga gwaraza ka ga jarumai ka ga dakaru ka ga maza maza fala tsayayyu sannan na ashirin da ɗaya qira'atu suratul mujahidina ka dinga karanta surar mujahidai waɗanda suke jihadi suke ɗaukaka addinin Allah ka dinga karanta surar su sannan na ashirin da biyu kasartu du'a mutum ya yawaita addu'a ba dare ba rana Allah ka shirye ka shiryar ka tsare ka kare Allah ka shiryar da duk wanda ya fada cikin wannan bala'i wanda bai fada ba Allah ka kiyaye shi daga fadawa na'am ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر فيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر الله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر gargaɗi ya zo wa mutanen fir'auna su ne da shi da fir'aunan gaba ɗaya an gargaɗe su ta hanyar annabi musa fakazzabu bi ayatina kulliha duka ayoyin nan guda tara wala kada atina musa tisa ayatin bayyinatin duka suka karyata ayoyin nan guda tara fa akhadnahum Allah ya ce muka danke su akhadha azizin irin dankan nan ta mabuwayi mukuta birin mai iko akan abin da ya ga dama akufarukum khairun Allah ya ce kafiranku ne suka fi alheri min ulaikum daga waɗancan da aka ambata na adawa da samudawa da mutanen annabi nuhu da mutanen fir'auna da mutanen annabi lutu kafiran ku sun fi waɗancan am lakum bara'atu ko ku kuna da kuɓuta daga azaba su zubura cikin littattafan da suka gabata shin waɗancan kafiran da aka halakar sun fi ku ne su da aka halakar da su ko kun fi su ne ko ku akai wani littafi da yace ku ba za a muku azaba irin wannan ba ba ku da waɗannan abin guda biyu am yaquluna ko suna cewa nahnu jami'un mu bataliya ce mun tasir mai cin nasara saboda yawan mu da makaman mu na kare dangi babu wanda ya sai taba mu akwai wanda ya sai ga Allah haka ka duba Japan kullun kwanan nan da aka girgiza ta sai ka ta zama abin tausayi duk karfin makamanta da nukiliyar ta nukiliyar ma Allah ya so ya fasa a kasar saboda ka ji tsoron Allah sai yuzamul jam'u Allah ya ce za a karya wannan bataliya taku wayuwalluna dubur kuma za su ba da baya suna gudu bani sa'atu maw'iduhum Allah ya ce alkiyama ce ma'alƙawartarsu za su haɗu da Allah ranar alkiyama wasa'atu ita ko tashin alkiyama adaha ita ce mafi ban tsoro mafi musifa wa amaru ita ce mafi ɗaci daga azabar duniya na'am إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
imam muslim imam muslim ya rawaito hadisi mai lamba ta 2656 da imam tirmidhi mai lamba ta 2157 da 3290 da ibnu majah da imam tabari da bagawi a cikin sharhus sunna cewa anna mushriki makkata kafiran maka ja'u ila rasulillah sun zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yukhasimuna fil qadr suna jayayya a cikin kaddara cewa ba su yarda da kaddara ba fa nazalatil ayatu sai wannan aya ta sauka har zuwa khalaqnahu bi qadar innal mujrimina Allah ce lalle miyagun mutane fi dalalin suna cikin bata wasu ur da kuma hauka shine fasara ta farko aljunun ko kuma fi wasu ur suna cikin wahala ko narun tasta'iru alaihim wutar da za a cinna musu yawma yushabuna fin nar ranar da ake jan su a cikin wuta ala wujuhihim akan fuskokinsu ana ce musu zuku ku ɗanɗani massa shafar saƙar wutar saƙara wa ma adraka ma saƙar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar alaiha tis'ata ashar inna kulla shay'in Allah ce haƙiƙa mu komai da ka gani khalaqnahu mun halicce shi bi qadarin da tsari komai Allah ya shi akan tsari da kaddara akai komai Allah ya kaddara komai da matakansa hudu ya san shi a ilimance ya rubuta shi ya halicce shi ya zartar da shi su ne matakan kaddara arkanul qadr guda hudu al-ilmu wal kitabatu wal mashi'atu wal khalqu wat tanfiz Allah sai ya yadda ya ga dama ya halitta ya zartar su ne arkanul qadr to komai da ka gani yana da tsari akwai at-taqdirul umri akwai at-taqdir السنوي akwai التقدير الشهري akwai الأسبوعي akwai اليومي akwai الساعتي ما komai Allah ya kaddara yadda zai faru daki daki mataki mataki saboda haka mutum ya yadda bi qadar khairihi wa sharrihi wa ma amruna Allah ya ce al'amarin mu na tashin alkiyama bai zamo ba illa ka wahidatun face kalma ce kwaya daya kun fa yakun kawai kalamhim bil basar kamar kiftawa ido da bismillah ولقد أهلكنا أشياءكم Allah ce haƙiƙa na halakar da ire-irenku in ƙarfi kuke ji an halakar da masu ƙarfi in mulki kuke ji an halakar da masu mulki in ilimi kuke ji an halakar da malamai ma kan gararu fa hal min muddakir akwai mai wa'astuwa ya daina laifinsa wa kullu shay'in Allah ce komai fa'aluhu da suka aikata fi zubur yana na a cikin littafi an rubuta maka a littafin ka zaka gani ranar alkiyama zai ce ma ni hazar kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa kullu sagirin duk wani karamin aiki wa kabirin da wani babban aiki mustaqar an rubuta shi sidira sidira innal muttaqina waɗanda haƙiƙa suka ji tsoron Allah fi jannatin suna cikin aljannatai wani har da kuma kogi iri-iri da za a ba su na zuma na ruwan daɗi na giya na komai da komai fi maqa'adi sidiqin a wajen zama na gaskiya ita ce aljanna inda malikin a wajen mai cikakken mulki muqtadirin mai cikakken iko shine Allah subhanahu wataala ta abin da muka karanta daidai a wannan sura Allah ya ba mu lada mai yawa inda muka yi kure Allah iya fi mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka
gobe Allah ta'ala kai mu za a je garin Gamba an ce mai kira da yan uwa masu mutunci na kuma san kwatan da suka ba da haɗin ke zuwa wa da yiwu su taimaka su fito da mutuncin su Allah kai gobe ta da ta wani garin Gamba kuma kudin mota na kaya sai a yi rukun zuwa da dawa lokacin da shi karfe takwas da rabi zuwa tara da rabi akalla ne kada da an gano da wasu ya ake shi akwai hanyar da nan da ta ban ba hawa da zai shi ga wannan ba kana ba da mutane su tun da fara da zai zuwa wannan sannan kuma aka ce akwai wasu kurare da wasu yobanci kamar yadda aka bayani kanka na waɗanda ba sanar da su duniya so sunayen suna nan amma babu lokacin da za a rubuta su a yanzu kudaden gida an haɗa su da wanda suka rana na jiya dubu tara ne da ɗari tara da ashirin saboda haka suna nan na haɗa da na jiya kenan waɗanda ba a samu kawo su jiya ba saboda haka muna fata waɗanda ba su fi sunan su ba kuɗin da ya shirka na su ba su shahara kuma suna na hannu za a nika su Allah ya sa a cikin mutum Allah ya shahara ya saka da
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam sai tambaye malam mai wannan tambaya tana cewa babanta ma'ana mahaifinta in dare ya ga kowa ya yi barci sai ya rinka zuwa mata kuma har ta amince masa sau biyar kuma duk abin da take so yana yi mata ta ce malam laifin nasa ne ko nata kuma ta ce in sun gama sai ya yi sallar natula to wannan sallar za a karba wannan ai ba daɗi ma karanta
to wannan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wannan wata musifa ce kuma Allah ka yafe mana wannan musifu sun mana yawa wannan ai ba abin da za a ce ba abin da za ka iya cewa kan wannan sai dai kawai mu ce kada ki ƙara yarda da shi ki masa ihu a kama shi eh Allah ya sauki
malam mai wannan tambaya tana cewa Allah ya ƙara maka basira ta ce malam ka taimaki ka amsa min wannan tambaya don Allah ta ce ta taɓa yin zina a rayuwarta sau ɗaya lokacin tana budurwa yanzu kuma girma ya fara kama ta kuma ta ji ana cewa duk wanda ya zina sai ya ɗanɗana wuta ta ce to kuma ba a shari'a garin su balle ta je a yi mata bulala saboda haka tana cikin baƙin ciki ya za ta yi
wannan bakin cikin shine alamar tuba at-taubatun nadam yin nadama shine alamar tuba saboda wannan nadama da kike da alƙawarin ba za ki ƙara aikata wannan laifin da kika yi tun kina yarinya ba shine alamar cewa kin kama hanyar da ke ba za ki shiga wutar ba insha Allah ta'ala domin wanda ya tuba ya kyautata tuba Allah zai yafe masa Allah ya yafe mana gaba daya
malam mai wannan tambaya yana cewa a, wata yara koya ne ta sabo ta zo gidansa tun tana karama ya yi cigiya bai samu mai ita ba sai rika ba ta madara har dai ta girma ga shanzu ta haihu ta haihu ta haihu kuma ta sake samun ciki yanzu to ya zai da akuyar to wannan akuya tun farko ya kamata ka fidda ita waje tunda ba taka bace barin ta a gidanka ka ci gaba da renanta ya nuna akwai wani nau'in kai ma na rashin kirki tare da kai domin tunda ta shigo sai ka kora ta waje tunda ka sa akwai mai ita wataƙila yana ta neman ta ko ba zai shigo gidanka ya ce ina akuya ta ba tunda ka bata a cikin gidan ka sa ka nuna san rai yanzu abinda za ka yi sai dai ka siyar in ka gano mai ita shikenan ka maimar da abarsa in ba ka gano mai ita ba ka tattara ta da ita da 'ya'yan ka siyar kai sadaka da kuɗin Allah ya kai masa ladan
malam mai wannan tambaya ce mutane biyu ne suke ba shi ajiyan kuɗi to kuma kowanne da wanda yake ajiye masa to akwai satin da suka kawo sai bai aje kudin a inda ya dace aje da wuri ba ko kudin da ya kai naira dubu goma to ya tuntubi kowanne daga cikinsu kowa ya ce gaskiya yana ga ba shi ya bashi ba to ya zai da wannan kudin to idan kowa ya tabbatar ba shi ya bashi ba sai ya ba su lokaci su je su ƙara tunani don kai je ya sarrafa shi a wani abu kuma ne ce na tuno to sai ya ba su lokaci zuwa yan kwanaki watanni har zuwa lokacin da ɗaya daga cikinsu zai tuno in shekara ta wuce cikinsu ba wanda ya tuno to sai ya sarrafa su cikin abin da yake jin ya fi maslaha malam sai tambaya na karshe wannan tambaya na cewa malam dangane da wannan rana mana yau juma'a sha biyar ga ramadan yana ji ana ta yaɗa jita-jitawa ko wata falala na musamman haka ne ba wata falala kawai wata da ya kusa karewa ya zo rabi kawai shine falalar abinda ka san baka yi ba na alheri ka yi kokari saura sati biyu ramadan ya wuce saboda haka cikin awa 720 da muka faɗa an ci rabi saboda haka saura kaɗan kawai ramadan ya wuce shine falalar kawai amma ba a ware wata ranar sha biyar ga ramadan da wata falala ta musamman ba to akwai masu akwai wani dubu uku daga wata yar uwa ta ce za su yi tafiya da mijinta Allah ya sa su je lafiya su da lafiya ta ce a saka marayu kuma Allah ya ba su nasara a cikin tafiyar kudi naira dubu ɗaya da alkur'ani daga daga wata baiwar Allah ta ce a yi wa iyayenta da mijinta da 'ya'yanta addu'a Allah ya biya musu bukatunsu naira ɗari biyu daga wasu amare guda biyu a yi musu addu'a Allah ya ba su zaman lafiya kuɗi naira ɗari biyu daga maman jafar ta ce a yi mata addu'a Allah ya sa ya gaji mai sunansa kuɗi naira ɗari biyar daga wani ɗan uwa ya ce na gama jami'a ina neman aiki Allah ya sa na dace kuɗi naira ɗari biyar daga wata 'yar uwa mahaifinta da kishiyarta a yi musu addu'a Allah ya gafarta musu sai kuɗi ɗari biyar dai daga wata ‘yar uwa a yi mata addu'a Allah ya sa ta ci jarabawa ita abin da ya fi damunta kenan kuma ya ba ta miji na gari ta ci jaraba ta samu miji na gari kuɗi naira ɗari biyar daga wani ɗan uwa ya ce malam akwai wata jarabawa da na daɗe ina yi kuma ina faɗuwa ina roƙon Allah ya sa na ci nasara to ka dage da karatu mu ko mu taimaka ma da addu'a kuɗi ɗari huɗu daga wani shi ma ɗan bawan Allah a yi wa babansa da mahaifiyarsa addu'a Allah ya gafarta musu sai wasu kuɗin su ma ɗari biyar daga wani shi ma ya ce a yi masa addu'a to sai kuma dai ga masu addu'o'i nan daban-daban akwai kuɗi dai dubu biyar daga wata baiwa Allah tana fama da ciwon kafa mijinta yana fama da ciwon shuga Allah ya ba su lafiya ya shiryar da yaransu to wannan su ne waɗanda aka samu a rubuce ragowar wanda dubbiji nasa ba dai yana nan a hannun 'yan kwamiti kuma za a sarrafa shi zuwa ga waɗanda suka cancance shi muna fata Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai muna tawassali zuwa ga Allah da sunayensa masu girma da sifofinsa madaukaka Allah ya kalle mu da idan rahama ya ji kanmu ya yafe mana waɗannan abubuwa da suke ta faruwa marasa daɗin ji a cikin al'ummar mu Allah ya yi mana su bala'o'i da masifu da tashin hankali da gingimu da kashe-kashe da harbe-harbe da tashin gumabamai duk waɗannan sakamakon laifuffuka ne da sabawa Allah da ake yi duk Allah ya jarabce mu da irin waɗannan saboda haka sai mun gyara halayenmu sai mun gyara ɗabi'o'inmu in muna so Allah ya yi mana wani mutum komai ƙarfin mulkinsa da makamansa ba zai iya kawo da irin waɗannan abubuwa ba sai mun koma ga Allah idan kowa ya koma ga Allah ya ɗauka wata jarabawa ce daga Allah to sai mu tuba mu koma ga Allah sai ku ga Allah ya yi mana an dawo yadda ake da amma ba za a koma yadda ake da ba a ce mutum yana neman yassa a ce mutum yana luwaɗi a ce mutum yana sace ƙaramin yaro je yanka shi ciro na ba jikinsa kuma ku ce ya zauna lafiya wa zai zauna lafiya ina ma aka kama hanyar zaman lafiya ai bala'in ma fa yayi kaɗan fa don ba a neman bala'i ne amma abin da ake yi wallahi in banda ana cin albarkar wasu Allah yakan kau da kai saboda wasu wallahi da bala'in da za a gani ba kaɗan bane اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين